الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara ana cikin kitabul abani akwai ma ƙarshen hadisin amma akwai mutaba'o'i wanda za su biyo hadisin amma ba a karanta su ba don haka insha Allah za mu ci gaba da su wancan dai hadisi ko babin da muka kwana yana magana akan haddul maridi an yashhad al jama'a gurgudan irin matsayin rashin lafiyar da ba za ta dauke ma mutum zuwa jam'i ba gurgudan rashin lafiyar da ba za ta dauke mutum halartar jam'i ba to wannan shine nan muka kwana an kawo wannan hadisi ne cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam jiki yayi nauyi har ya kai ga sai ya daddafa mutum biyu sannan ya tafi sallah kaga ana nufin gashi gashi annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya amma kuma tare da haka alaihi salatu wassalam bai bar fitowa sallar jam'i ba domin ya karantar da girman ita sallar jam'i wannan shi ne muke cikin wanda ya fi karshen riwaya wanda da cewa sai da abu maka ya falla sannan ga tununu taukidi shine fa'azin na lau sai aka yi watan ga ta tanisi nake so in ce ga ta tanisi ga kuma ta asali ta asalin fi'ili din to sai aka yi idgamin guda cikin guda sai aka ci fa'azinna lahu sai suka yi mai izini ma'ana suka ce sun yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinya a dakin ummu Aisha fa kharaja bayna rajulaini takhuddu takhuddu rijlahu al-ardh sai ta ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a tsakanin mutum biyu mutum biyu ne ya daddafa sai ya fita kawahunsa ma suna sharar ƙasa ba wai taka su yake yi ba ba taka yake yi ba sharar ƙasa suke yi alaihi salatu wassalam wa kana bainal abbas wa rajulin akhar yana a tsakanin abbas da wani mutum yana a tsakanin abbas da wani mutum ma'ana ya dafa abbas gefe ɗaya wani mutum kuma gefe ɗaya ƙala ubaidullahi ibn abdullahi sai ubaidullahi ɗan abdullahi ibn umar ya ce fa zakartu zalika li ibn abbas sai na karanta ma abdullahi ibn abbas ma qalat aisha abinda ummi na aisha ta bamu labari abinda ta bada labari sai na karanta ma abdullahi ibn abbas fa qala li sai ce da ni wa hal tadri man ar-rajulu alladhi lam tusammi aisha wannan rajulin akara din da ta ce ko ka san kowane mutum ne wanda aisha ba ta ambace shi ba lam tusammi ba ta faɗi sunan shi ba ko ka san kowane ne mutumin nan dan ta ce bainal abbasi wa rajulin akara to ka san rajulin akara din nan wanda ba ta ambata ba qultu la ubaidullah ibn abdullah yace sai na ce a'a qala yace huwa ali ibn abi talib yace sayyidina ali ibn abi talib ne shine wanda bata ambaci sunan shi ba to anan sai malamai suka yi maganganu kamar imam al-kirmani yace lima ma sammatu dan menene ummul mina aisha bata ambaci sunan sayyidina ali ba ita ce rajulin akhara sai ya bada amsa sai ya ce ma sammatu tahqiran aw adawatan ha shaha min zalika yace ba wai ta ki fadin sayyidina ali bane don wata kiyayya ko don wata jikakka da ke tsakanin su ba ta yi haka ba imamun nawawi shi ma ce dalili yana kawo ma ummul da aisha dalili na rashin ambaton sayyidina ali sai ta boye shi ta ce wani mutum sai ce abinda kenan waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daddafa ya fita masallaci ba mutum ɗaya bane akwai wani lokaci sayyidina ali ne akwai wani lokaci fadl ibn abbas ne akwai wani lokaci kuma usama ibn zaid ne don haka ba ta kamaiman mutum ɗaya amma shi abbasu kamar matsayin famanan ne shi abbasu kamar matsayin famanan ne ko da yaushe shi annabi sallallahu alaihi yana dafa shi to amma sai suka ce a wannan magana baka ce ba kwata kwata ka san yadda ilimi yake wasu suka ce ai akwai riwayar da take wannan kamar wani gyara kinci ne su su nawawi suka imamu nawawi suna son su gyara wani abun da kada tunani yayi wajen shi su kuma wasu suka ce a'a wannan abun da imamu nawawi ya ce akwai riwayar da ke raddi akai maganar da imamul kirmani ya faɗi akwai riwayar da ke raddi a kanta akwai riwayar da take raddi a kanta aka ce domin me domin isma'ili isma'ili ya kawo riwaya takan abdurrazzak takan ma'mar ibn rashid menene isma'ili ya riwaito takan watan hayya zuwa kan ma'mar ibn rashid riwayar shi tana da ƙari daidai nan da aka kawo sai ce walakin na aisha la ta ibu nafsan lahu bi khairi subhanallah to wannan kalmar sai aka ce to wai ma'ana ummu da aisha ba ta sun ta faɗi wani abu wanda yake na alkhairi ne dangane da saboda kaikan da ke tsakanin su dangane da sayyidina ali to kaga wannan magana sai ce to in an ɗauko wannan riwaya za ta yi raddi ga maganar kirmani aji ɗaya ɗaya kenan sannan ibn ishaqa a magazi shi ma ta kan zuhuri ya ce walakin na halatar ziru ala an tafkura hu bi khair ya ce to ya za ka yi da wannan ruwa in ka ce ba wani ƙaiƙai na ɓoye sunan ya ce to saboda haka wannan ziyada wadda wannan ziyada tana nuna raddi akan wacce magana ta kirmani sannan na cewa bai yiwuwa umarnina aisha ta yi wani kaikai ko yanzu tana da wata kullalliya ko jikakka tsakaninta da sayidina ali radiyallahu anhu to sai maganar mai cewa imamun nawawi kenan mai cewa abin da yasa ta ɓoye sunan sayidina ali saboda ba mutum ɗaya bane manzo Allah ya daddafa ya daddafa fadlu ya daddafa usama ibn zaid kuma ya daddafa sayyidina ali amma shi abbasu famanan ne saboda dattijantakar shi da kasancewar shi babban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan ita ma sai malamai suka ce tana da akwai abin da ziyarar dinta domin riwayoyi waɗanda suke ingatattu sun tabbata cewa ingatattu sayyidina abdullah ibn abbas ya yanke da cewa sayyidina ali kaga jazimun abdullah ibn abbas ya yanke da cewa sayyidina ali ne manzo Allah ke dafawa da abbas to kaga tun da irin irin sayyidina abdullah ibn abbas ya yanke da cewa sayyidina ali ne tare da abbas to kaga raddi ne akan an boye sunan sayyidina ali ne saboda watan ba a gane kowa ne ne ba domin zai yi wa fadlu ne zai wa usama ne zai wa sayyidina ali ne an fahimci wannan to duka waɗannan abubuwa amana ce ta ilimi ba dan masu wannan naƙadin suna da wata wata jikakka ba tsakanin su da sayyidina ali ko tsakanin su da sayyidina sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha wannan dai amana ce kawai ta ilimi kamar sunawawi sun so kare ko wata ba da kariya wadda wurin da babu ta ɗaya kenan ko kuma a'a wannan riwayar mai ƙari ta ismaili suna wuri ba su da ita wadda in suna da ita ba za su ba da irin wannan magana ba illar da suka kawo dalilin rufewar sunan sayyidina ali da ummi aisha tai suka ba abin illa da dalili to inda suna da wannan riwaya ta ismaili ba za su kawo wannan ba an fahimta kuma duka waɗannan abubuwa ko da an karanta su sun tabbata i akwai ƙaiƙai tsakani ba iya kashi kenan ba to bai zamo dalili wanda za a yi riƙi wani ɓangare a yadda wani ɓangare iyalan gidan annabi ne sallallahu ta'ala sallallahu alaihi aisha sayyidina ali alin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam alin baiti ne saboda haka babu wanda za a bari a ciki don haka sai a ɗauka wani abu ne wanda ya faru tsakanin waɗanda ba ka da magana kansu iyaka sai dai ka fawwala ma Allah al'amarin abinda in ka shiga sai dai ka samu illa ba riba ba to amma a sani duk wannan ba shine dalilin da Imam Bukhari ya kawo hadisin ba ya kawo hadisi ne akan gwargwadon rashin lafiyar da ba ta hana a hita sallar jami'i ga annabi sallallahu ta'ala sallam sai ya daddafa wannan a gefen dama wannan a gefen hagu sayyidina abbasu a gefen dama sayyidina ali a gefen hagu amma tare da haka annabi sallallahu ta'ala sallam a halin haka zai fita sallar jami'i kaga muhimmanci na sallar jami'i sai in an kai baka iya ko ka dafa wani baka iya zuwa wannan jam'in ya faɗi sai kai a gida ko ko a'a zaka iya dafawa amma baka da wanda zaka dafa shi ma hita jam'in ya ya faɗi to to babu rukhsati fil matr wal illati an yusalli fi rahlihi babu rukhsati fil matr wal illati an yusalli fi rahlihi wannan babi yana magana akan rangwame na addini addini musulunci ya rangwame domin addini ne na sauƙi da tausasawa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah tabaraka wa ta'ala bai sanya kuntatawa ba da matsantawa gare ku cikin addini da haka yace ruksaran gwamin da ke akwai fil matsari a cikin waton ruwan sama wal illati da kuma wata illa wani dalili wanda ba ma ruwan saman ba kaga yanzu sai kawo zikirul ammi ba'd al-khas an ce ruwan sama ruwan sama shi ma illa ne to amma da aka ce wal illati za ta kunshi kuma wace illa wadda za ta hana wadda shari'a ta yadda mutun ya ki zuwa sallar jami'i saboda ita rashin lafiya ce a'a mai bashi ne zai tara mutun kuma mutun bai da kudin da zai biya kuma lalle za a kama shi a kulle shi saboda bashin nan to duk dalilai ne waɗanda za su halatta a zuwa sallar jami'i an yi salli fi rahli waɗanda dalilai waɗanda za su sa mutum ya yi sallah a gidansa ko a cikin tantinsa in a halin tafiya ne don haka rahlu akan fassara shi a gida ko kuma a tanti in a halin tafiya ne shi tanti matsayin gida ne a halin tafiya na حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وغيره ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال وأن الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي يا زنتدم قال أخبرنا مالك yace imam maliku ya zantar da mu an nafi'in ya karbo daga imamu nafi'u annabi na umara wannan ita ce silsila zahabiyya wajen imamul bukhari isnadin da imamul bukhari yake ganin ya fi tsada shine malikun an nafi'in an ibn umara a wajen imamul bukhari babu isnadi mai tsada da yake gani ya da kasan gol haka yake ɗaukar shi kamar malikun an nafi'in an ibn umar kaga wanda ke mu motsa imam malik gani gani wai sai imam sai sai bukhari to bi ma san imam bukhari ba da shi imam bukhari isnadin maliku an nafi'in an ibn umara shi gare shi duk cikin isnadu da shine aglal asanid yace azana bis salati sani dai abdullahi ibn umar yayi wazana ya kira sallah fi lailatin zati bardin wa rihin rana ko dare wadda take ma'abuciyar sanyi sannan ga iska ga sanyi yana hetawa sannan kuma ga iska to kaga anan za a ce to ba a dan sha bamban ba ko tsakanin tarjama da shi lafazin hadisin abin da yazo a lafazin hadisin shi dai fil madari wal illati shi kuma nan zati bardin wa rihin sai aka ce an yi kiyasin bardu ne da madaru an yi kiyasin bardu da madaru domin can a tarjama dai madaru aka ce ba bardin ba madaru aka ce to da haka suka ce an yi kiyasin sanyi na daidai da ana ruwan sama sanyi ne aka kiyasta shi da ruwan sama din warihin din zai zamo kaman ƙari ne na cewa wal illati to shine yace ya kiran sallah a dare wanda yake mai sanyi sannan kuma ga iska na hetawa ثم قال سنسيت ألا صلوا في الرحال ألا كسورارا صلوا في الرحال كوا يسلى الشيء أتكن تاكنا أي سلى أتاكنا ثم قال سنسيت إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذنة yace ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zama yana umurtan mai yin kiran sallah idza kanat laylatun zatu bardin wa maqarin idan dai watan dare ya idza kanat laylatun kaga laylatun din nan arab an ce shi amma kun babu khabarin shi kanat laylatun laylatun ismu kana ne ismu kana marfu'i ne to babu katan khabarin shi nan saboda kana nan ta mace watan kana kala biyu ce akwai kana naqisa akwai kana tamma kana naqisa ita ce allati tahtaju ila ismin wa khabarin tana da bukata da suna da labari a ce kana zaidun qa'iman har tana bukatar suna da labari saboda na kisa ce to amma kana tamma ita ce allati tastaghni bi marfu'iha ta wadatu da marfu'in ta ma'ana sunanta sai ce in kana zu usrati wa in kana zu usrati yayi tana da ma'ana hudusi da wuqu'i da thubuti wannan ba ta bukatar labari to irin shine idza kanat laylatun zatu bardin idan dare ma'abuciyar sanyi da ruwan sama wa madarin kana ta zama ta tabbata ya ƙulu to annabi sallallahu ta'ala sallam yakan ce kaga abdullahi ibn umar na sama ma aikinsa hujja da dalili wannan cewa ala sallu fi rihal to manzo Allah sallallahu ta'ala sallam wata rana yana umurni a an kira sallah a daren da yake akwai sanyi da kuma ruwan sama ya ƙulu manzo Allah sallallahu alaihi ya zama yana cewa ala sallu fil rihal kaga yadda nace in nan inji Abdullah bin Umar to manzo Allah sallallahu alaihi yakan ce haka in an tarar da irin wannan lokaci ya zo yace ala ku saurara sallu fil rihal kowa ya salla a dakunan sa wannan hadisi irin shi ya gabata to
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار إلى مكان من البيت وصلى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أم محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلا فجاءه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأن الحديث إسماعيل يا غنتدمو قال يتحدثني مالك إمام البخاري يتي إسماعيل يا غنتدمو يتحدثني مالك يتي إمام مالك يا غنتدني عن ابن شهاب يا كربو دق محمد بن شهاب الزهري أم محمود بن الربيع يا كربو دق محمود بن الربيع الأنصاري e an ce dan uwan Sa'ad ibn Rabi ne wannan Sa'ad ibn Rabi wanda ya gwaji tsananin soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar Uhud wanda gashi cikin sara cikin jini yana dab da zai shahada ran shi ya fita daga jikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aje abinci ko ina Sa'ad ibn Rabi yake yana cikin wanda suka yi shahada ko yana cikin masu rai aka yi ta cige shi aka ta cige shi bai iya ansa ana tabi da shi amma da ya ji an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace mu nemo ka kana ina to wannan magana ta sa sai yunkura ya yunkura ya ce ga yana aka taho wajen shi aka same shi bai ya komi ina cikin jini ya ce maza Allah ya ce mu zo mu diba kana cikin wanda suka yi wafati ko kana cikin waɗanda suke raye ya ce to ina cikin waɗanda suke suka yi shahada haka ma ya ce ya ce amma a ce yana godiya ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana wasiya gare su su yace wallahi kaya in ta soki annabi sallallahu ta'ala sallam to sai dai babu ɗayan ku kada ku yadda kaya ta soki manzo Allah sallallahu sallam sai duk an ƙara da ku kaf zai yi fati yake faɗi haka dan uwansa ne shine Mahmud ibn Rabi anna itban ibn Malik yace san dai itban ibn Malik kana ummu qaumuhu wa huwa a'ma shine yake limancin mutanansa jama'arsa wa huwa amma can a angosu alhali kuma makaho ne makaho ne amma kuma shine limamin can angosu wannan qala li rasulillahi sallallahu ta'ala sallam sai ya ce wa manzo Allah sallallahu sallam ya rasulullah innaha takunu zulmatu was-sayl yace ya rasulullahi akan samu matsala wani bi ya zanga duhu ba farin wata was-sayl ga kuma ruwa ko ina tabo don haka zuwa masallaci zai yi wuya wa ana rajulun darirul basar gani kuma ina da matsala na cewa ina da matsala ta rashin lafiya ido aka ce makaho ne ga baki ɗaya aka ce a yana dai da matsala ta gani fasalli ya rasulullahi fi baiti makanan attakhizuhu musalla ya rasulullahi kai sallah a gidana makanan wani wuri ke ɓantacce attafizuhu wanda zan riƙi wurin musallan wurin yin sallah za ka yana so annabi sallallahu alaihi wasallam assasa mishi wani wuri wanda zai riƙa sallah in bukata ta kama ba zai samu fita ba to nan zai yi sallah don haka manzo Allah ya zo ya yi sallah a wurin don wurin ya samu albarka shi ma ya samu albarkar yin sallah inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah shine kwaɗayin shi amma ai ko ina yayin sallah sallar ta yi don haka a fahimci menene dalilin shi neman albarka tabarrukin sahabbai da asarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ta kokarin kautar da tunanin musulmi akan waɗannan asaru na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bidiya su za a ce bid'a ce ko shirka ce ka daga wuce wuce wuri ne faɗa haka wuce wuri ne domin annabi sallallahu ta'ala sallam bai ce mishi dan bid'a ba ai duk inda kai sallah ta yi a'a manzo Allah bai ce mishi haka ba sai ya amsa mishi akan tunanin shi da itiqadin shi dukkan sahabbai suna da itiqadin neman albarkan manzo Allah sallallahu ta'ala sallam an sharuwaitowa daban-daban don haka watan warewa da nuna ba a neman albarka annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam wannan halaka ce kuma fata ce ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina son kai sallah a gidana wani wuri wanda zan rike shi wurin yin sallah attakhizuhu wani yakan karanta shi da rafa attakhizuhu wani kuma ya karanta shi da jazma attakhizu attakhizu attakhizu فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يزو مشي فقال يتي أين تحب أن أصليها to yanzu ina kake so zaɓi inda kake so in yi sallah eh aina tuhibbu an usalliya fa ashara ila makanin min albayti fa salla fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai itbanu malikin sai ya nuni zuwa wani wuri wanda ya zaɓa nan yake so manzon Allah ya salla domin ne yake so in bukata ta kama ya salla to fa salla fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla a nan gurin kaga kenan wannan hadisi abinda yake karantar da mu ar-rukhsatu fil matsari wal illat itban ibn malik ya tabbatar da watan yake cewa itban ya ruwaito asalin hadisin kana ummu qaumahu to shi ne wannan lalura ta rashin gani kuma wata ran za a samu a duhu sannan kuma ga ruwan sama kenan yana daga cikin illoli dalilai waɗanda za su samu mutum ya yi takhallufi gaba da sallar jami'i kaga mudabakar hadisin kenan da tarjuma babu rukhsati fil madari an yi rangwame tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar manzo Allah bai ce mishi ba komi ruwa komi sanyi komi duhu sai ka fita a'a yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa mishi kuma ya salla a wurin
babun هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر to can dai mun gano ko mun karanto cewa in ga illa ruwa ko cako sai a ce sallu fi rihal hadisi da yawa dumuto su hadisi abdullahi bin abbas da abdullahi bin umar da sauransu duk sun gabata to yanzu ga waccan ruksa an sallu fil rihal ko to yanzu waɗanda su tare da uzurinsu sai suka daure suka ji suna iya zuwa suna iya zuwa masallaci ko da ruwan ko da caban sai suka tabo to yanzu liman zai yi sallah tare da su sun da sun daure sun hito sannan su kuma waɗancan da aka ce sallu fil rihal in dai liman zai sallah da waɗannan to meye matsayin su kuma ce musu sallu fil rihal a can sai aka ce i abin da yasa aka ce sallu fil rihal waɗancan su su yi zaman su an halatta musu zaunawa zau halatta zaunawa in sun zauna ba su yi laifi ba to su kuma waɗannan akwai karhanci cikin hitowar su domin an ba an ce wasu zauna su gida su kuma sun hito to akwai karhanci ko babu aka ce babu karhanci halal ne su kuma waɗanda suka hito a yi sallar da su to ita kuɗubar fa halal ne a yi kuɗubar ko kuwa za a ba kuɗubar waɗanda suka daure suka hito kawai a yi sallar ba kuɗuba aka ce a da kuɗubar dai za a yi sallar to shi ne abinda hadisin zai karanta kenan na حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي زلج فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا ما قال فكأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها عزمة وإني كرهت أن أخرجكم وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أن أعصمكم فتجيئوني تدوسون تدوسون الطين إلى ركبكم
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردق فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنها أزمة وإني كرهت أن أحرجكم وأن الحديث عبد الله بن عبد الوهاب هذا تدم إنجي إمام البخاري قال حدثنا حماد بن زيد يتي حماد بن زيد يا تدم قال حدثنا عبد الحميد يتي عبد الحميد يا تدم صاحب الزيادي قال يتي سمعت عبد الله بن الحارث يتي ياجي عبد الله بن الحارث قال يتي خطبنا ابن عباس يتي عبد الله بن عباس يا من خطبه kaga kenan juma'a ce tunda kaji an ce hudu ba fi yawmin zi radjin kamar dai waccan riwaya ai an tuna ta gabata wannan fi yawmin zi radjin ko fi yawmi radjin ko fi yawmin radjin duk an karanta fi yawmin radjin ko fi yawmi radjin ko fi yawmin zi radjin duk an karanta ma'ana cikin wani yini ma'abucin tabo cakwali ne ko cabo wanda ake cewa ƙasa ce za ta haɗu da ruwa sai su caccaɓe e babu yadda za a yi ka hita ka tafi masallacin baka dawo da ƙawahunka da da da tufafinka ba duk sun yi kace kace da cabo wannan shine cabo radgin fa amara al mu'adhdhina sai watan abdullahi ibn abbas ya umurci ladan lamma balaga hayya ala sala lokacin da ya kai zai ci hayya ala sala azancin mun wuto aka ce kafin ya ce hayya ala salat din ne sai ya ce da shi qul as-salata fi rihal maimakon hayya ala salat ka ce as-salata fi rihal ai sallu as-salata fi rihal ku sallaci wannan an nasbance shi ne akan watan amil wanda yake amun kaddarawa shine sallu sallu as-salata fi rihal wasu kuma sukan karanta shi da rafa as-salatu fi rihal mubtada labari kenan as-salata fi rihal yace kowa ya salla a tantunansa ko a dakunansa fa nazara ba'dhum ila ba'dhin sai sashen su suka rika kallon sashi wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan a maimakon hayya ala salati as-salata fi rihal kaga akasi ne ku yi gaugawa zuwa sallah ba shine hayya ala sala ba ku yi gaugawa zuwa sallah ku yi gaugawa zuwa tsira to sai aka ce yani as-salata fi rihal kakirin kowa ya zama shi ya sallah a daki ba hayya ala sala ba to sai suka wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan faka annahum ankaru kamar suna musu wannan magana ya take kamar magana bata sabu ba fa qala sai abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu sai yace ka annakum ankartum hadha naga kamar kuna musu wannan magana da nace sallu fi rihal inna hadha fa'alahu man huwa khairun minni ya ce ai wanda ya fi ni ya aikata wannan wanda ya fi ni na ji ya taɓa faɗin wannan magana ya'anin nabiya sallallahu ta'ala sallam yana nufin manzo Allah sallallahu sallam shine man huwa khairun minhu kenan innaha azmatun yace tare da cewa fa juma'a azmatun dole ce amma kuma tare da haka annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam yace sallu fi riha wa inni karihtu an uhrijakum na kyamaci in kukunta muku in takura muku in takura muku ku fito a cikin wannan hali na cabu shine uhrijakum aka ce daga haraju ne laifi eh kuma ja'ala alaikum fi dini min haraj ko kuma in danganta ku ga wato aikata laifi shine an uhrijakum to shine cewa an hammadin shine ko na'am وعن حماد عن عاصم سي امام البخاري يفدي كما وتا روايه دبن عن حماد دغ حماد حماد بن زيد عن عاصم دغ عاصم عن عبد الله بن الحارث دغ عبد الله بن الحارث دغ ابن عباس نحوه kwatankwacin wannan riwaya غير انه قال sai dai bambancin wannan riwaya watan da waccan kaga حدثنا حماد قال حدثنا ابو الحميد كاغا حماد daga abul humaid ko abdul hamidi daga abdul hamidi to nan kuma kaga hamadu daga asim daga abdullahi ibn al-haris kaji bambancin ta kenan yace to me bambancin waccan riwaya da wannan yace gaira annahu qal bambanci yace karihitu an uastimakum na kyamaci in dangana muku laifi ko in ja muku laifi wata dusuna tsina ila rukabikum wa ma'ana ya zama ku je ku tattaka cabo dasa ya taka shine wati'a eh wa dasa bin alaihi al-musharrafat al-busta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka shimfida al-arshi da takalmin sa masu tsarki sallallahu ta'ala wasallam wata dusuna tsina ku je ku tattako cabo ila rukabikum zuwa ga guwawinku to wannan shine to kaga shi ma watan abin da yake karantarwa tare da an ce kowa ya zaman shi ya yi sallah a cikin gida sallu fil rihal kowa ya sallah a cikin gida amma tare da haka kuma yace Abdullah ibn Abbas ya musu hudu ba kaga kenan yace wa hal yaqdubu yawm al-jum'ati fil matari kaga ana yi kenan domin gashi yace khadaba ibn Abbas khadaba ibn Abbas din shine mudabakar watan hadisin da tarjama wa hal yaqdubu sannan hal yusalli al-imam biman hadara i na'am to
حدثنا بكر بن ابراهيم قال to to to الحمد لله